akwai littafin da wani malami shi ma mutumin misira ne ya rubuta akan alhasu al'amu ka neme shi ai ya yi bayani a kai littafi ne ya rubuta daman don irin cika matsayin ko sharuɗan samun matsayin profeso wanda ya samu matsayin profeso ne kuma da wannan littafin da ya rubuta ko alhasu al'amu fil qur'an ko ithaful anam ithaful anam asalin sunan da aka buga shi da shi amma yanzu hukun da suka yi alhasu al'amu na zaton akwai shi a kasuwa ma yanzu ne ba to a zai mu ci gaba da ilimin aruri ko a insha Allah ta'ala na ilimin aruri ba za mu haura minti goma ba ma ko saboda ya zama kafin taran dai an tashi na za a tashi baiti na nawa ne na sha uku ko بسم الله الرحمن الرحيم تغير الثاني من الأسباب من غير التزام بالزهاف كالذكر ثم الزهاف مفرد مزدوج أقسام أول ثمان تهرج فأصل الثاني إن يكون كفرك وقص وإلا فهو خبن قدرك تسكينه الإمار والطير الشهر أصل لرابع سكونه استقر kun bashi guda hudun tagayyar sani min al'asibari wani abu mai muhimmanci a ilimin arori shine cewa tafilolin nan da aka fada ba wai koyaushe suke zuwa da surar da aka faɗe su ba suna sauyawa wanda wani lokacin abinda ya kan ɗan rikitar wajen a gano cewa to ai wannan baitin ma daga bahari kaza ne zamowar wata tafila ko wasu tafilolin da suke cikin baitin sun samu sauyawa sai ya zamo a rikice to shi yasa ake da muhimmanci a san irin sauya wannan da takan zo ga tafilolin shi dai akwai nau'i na sauyawa wanda koyaushe baya zuwa a watadu gaba ɗaya watadu ba irin wannan nau'i na sauyawar ba a shigar masa amma yana shigarwa sababu ne sababin saɓaili ne ko haifi kuma shi wato sai wato harafi na biyu daga sababu yake shigarwa to shi irin wannan sauyawar shi ake kira me zihafi shi ne ce ta gayyar sani min al'asari sauyawar na biyu daga sabubba wanda sauyawar nan ya hada da cewa da yana da wasali amma a mai da shi saki ko a'a da can mutaharriki ne a shafe shi ma gaba daya ko kuma sakini ne a shafe shi gaba daya shi yasa sauya wannan iri uku ce ba ta haura guda ukun nan min gairi su zami kuma irin wannan sauyawar a gane don ta zo ba dole sai an ci gaba da ita ba akwai sauyawar da za a faɗa nan gaba wanda ita in ta zo dole ta dole amma ita wannan sauyawar ta iya zuwa a gane ta a sake kuma ɗauko ta a sake kyale ta a sake ɗauko ta bari a kawo misali a nan yanzu misali in muka dubi alburda a nan gaba za mu san cewa alburda a baharul basit ne shi kuma baharul basit ya yake mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun dole a nan ba fa'ilun ake cewa ba dama ya zo fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun to yanzu muka duba alburda baiti na farko a maimakon mu ji mustab sai muka ji mutab mutab amin mutab amin tazak mutab ilun a nan an shafe na biyun sake ne a maimakon mustab ilun ya koma mutab ilun wanda wannan zahafi ne ya zo amma a baiti na biyu fa am hab mustaf kaga anan bai dore ba sai aka dawo da harafin nan na biyu wanda a baiti na farko aka shafi am habbatir am habbatir mustaf'ilun rihu min fa'ilun tilqa'ika mustaf'ilun zimatin fa'ilun baiti na uku fa ya yake famali ai shi ma dai sai aka shafe shafewa a taf'ila ta farko ta koma an mustaf'ilun ta koma mutaf'ilun famali ai mutaf'ilun to irin wannan kenan kaga in ya zo ba dole sai ya dore ba shine min gaire tizani ba dole in ya zo sai ko ina an yi haka ba a iya yi nan nan kuma a bari ko nan a yi can a bari to shi wannan dai shi ake kira zihafi shi ne bin zihafi karzukin an san shi ake kira zihafi to summa zihafu sannan kuma shi zihafin nan mufradu akwai wanda yake falan ɗaya wato waje ɗaya kawai yake afkuwa kamar wannan da aka faɗa mustaf'ilun ta koma mutaf'ilun a shafe na biyun nan sakin muzdawidu akwai kuma wanda yake gwaniya waje biyu yake zuwa kamar mustaf'ilun dinnan a ce ta koma muta'ilun muta'ilun a shafe na biyan kuma a zo a shafe na hudun wanda dukkaninsu dai sakine ne sai a je mustaf'ilun ta koma muta'ilun to ya zama zihafi muzdawiji wato na gwaniya mufradun ko falan daya a samu awwalin rabe-raben na farko samani guda takwas ne shi zai haifi mufradi har guda takwas ne ta haruju da take fitowa ba su sani zai haifi na farko shi ne a ce an shafe na biyu harafi na biyu in ya kun karhore ka idan ya zama mutu hariki ne wakasun to shake kira wakasu irin wannan zihafin a tafilolinmu na baya guda goma a wata tafila zai iya zuwa mutafa'ilu bayan mutafa'ilu akwai wata tafila da zai zo ko ko sai a iyaka mutafa'ilun dinnan tafilolin dai namu guda goma ne ko kuma abin duba a nan shine a duba ta'arifin da aka faɗa cewa fa shi zihafi baya zuwa sai a sababi sai a sababi a tafilolin namu goma wacce ce harafi na biyu nata ya zama mata hariki gashi kuma sababu ne ba wata duba yanzu kama fa'ulun kaga harafin na biyu mutaharriki ne amma ai ba sababu ba ne fa'u wata majmu'u ne an fahimta mafa'ilun shi ma dai harafin na biyu mutaharriki ne amma kuwa ai ba sababu ba ne wata majmu'u ne na biyu ne a cikin wata majmu'u ko fa'ilatun zaman na biyun sakini ne mustaf'ilun kowace ma a cikin shi ma haka shi ya sa abu fa'alatu mutafa'ilun ita ce taf'ila kadai wadda yake na biyun ya zo mutaharriki kuma na biyun sababi ne muta sababu sakil fa sababu hafif ilun wata dulmajmu'u ko sababu hafif sababu sakil sababu hafif wata dulmajmu'u su suka haɗu suka haifar da mutafa'ilun to anan a shafin ya koma mafa'ilun sai a ce an yi mai waƙasu wannan ake kira waƙasu mutafa'ilun ta kan koma mafa'ilun wanda nan gaba za mu ji wurin da ta koma haka ɗin wa'illa idan ku ya zama shi na biyan daman ɗaurarre ne aka shafe shi fa huwa habnu udrika shi ake kira habnu wanda aka riska yanzu misali a wanne kenan kamar mustaf'ilun a shafe sun din ta koma mutaf mutaf'ilun sai a ce an yi habnu mutaf'ilun sai a ce an yi habnu ko fa'ilatun ta koma fa'ilatun ko fa'ilun ya koma fa'ilun da anan habnu akai kamar wannan na alburdar da aka ce aminta zak habnu akai a wannan taf'ilan saboda an shafe na biyu ne wanda yake sake ne mustaf'ilun ta koma mutaf'ilun an shafe sun din wadda take daurariya wadda ta biyu ce sakina to irin wannan shine ake kira khabanu khabanu a taskinuhu idan kuma da yana da wasali amma sai aka mai da shi ɗaurarre al'irmar shi ake kira irmari ina misali a muta fa'ilun ɗin ya koma mut fa'ilun mut fa'ilun wanda galibi irin wannan sai a mai da shi kaka mustafilun mutafa'ilun sai a ji ta koma mustafilun ina misali su a yi suke daliyar ɗanyo sai ya farkonta yake arritmi mun kaga shi mutafa'ilun ne amma ya koma mustafilun arritmi mun mustafilun don wane baiti ne na gaba wanda shi tafila ta farko ta zo ba ta gamu da irmarin nan ba bayan arrijirin aridil hirabil warradi bayan lissabi wa bayan zatil amadi sai ya ce me wa'ajis mutafa ta ga ta kubuta nan mutafa ta zo yadda take ba mutu ba ba shi yasa ita arrijirin mun a nan tafila ta gamu da irmari amma wa a jizmin aljiz'il ya lazili hariri wannan ita tafila ta farkon baitin da ta kubuta daga irmarin nan sai wanne wane baiti ne a gaba warba'a adar rabi'il ya gamu da irmari shi ma warba'a duk baiti daliyar nan ta yosi da ka ji harafi na biyu ya zo ɗaurarre to abinda wannan yake nufi ya game da irmari amma wanda bai zo da ɗauri ba ya zo da wasali to ba irmari waƙifil maɗi wannan ya kubuta waƙifil maɗi wa iza marar ya kubuta ƙaumin azi ya game da irmari min kulli zi ya game da irmari wannan kenan waɗayu shi kuma ɗayu zihafi na yanzu mun gama akan harafi na biyu mun gama bayani akan zihafan da suke shigarwa harafi na biyu ko dai a samu waƙasu ko a samu habanu ko irmari illa iyaka abin yi bayani cewa shi waƙasu a tafila ɗaya tak yake zuwa ko to shi habanu fa a tafilolin da muke da su guda goma a tafila nawa yake iya zuwa ga mustaf'ilun ga ɗaya ma mustaf'ilun ɗin duk yana iya zuwa a cikinsu shi yasa an samu biyu ga fa'ilun an samu uku fa'ilatun an samu hudu semi maf'ulatu an samu biyar to kaga shi habin yana zuwa a tafiloli har guda biyar ba kamar wakasu da a tafila ɗaya yake zuwa ba to shi fa irmari shi ma a tafila ɗaya ne kawai yake zuwa ko ita ce dai mutafa'ilun ɗin ko ita ce kaɗai tafilar da yake sababu sikil ne a farkonta wanda daman tun da an ce mutaharriki ne a mai da shi sakini ya zama sababu sakil ne yake komawa sababu hafif ko to wa ɗayu kuwa zihafi na hudu shine wanda ake kira ɗayu ishtahar wanda ya yi shura hasbun lirabe shine a shafi harafi na hudu sukunu hustakar wanda da sakini ne shi harafi na hudu a taf'ila ba wani zihafin da yake shiga masa in ba ɗayu ba shi yasa harafi na farko baya gabuwa da zihafi harafi na uku ba ruwansa da zihafi harafi na biyu yana gamuwa da zihafi haƙiri uku harafi na hudu yana gamuwa da zihafi amma iri ɗaya shine a shafe wanda yake saki ne mustab wadda take mustab ɗin a mus da tab ba tab'i ba to ana mata ɗayu sai kuma musta'ilu sai a mai da ita mufta'ilu ko sai ya koma haka nan mutafa'ilu takan gamu da ɗayu sai ya koma mut fa'ilu amma ita in za ta gamu da ɗayu dole sai an fara irmari irmarin zake haɗuwa da ɗayu ba za a yi mata ɗayu ba a yi irmari ba ba a cewa muta fa'ilu ba ya zuwa haka gaba daya saboda akwai wata ƙa'ida ta waƙe na larabawa ba su haɗa harafi biyar masu wasali gaba ɗaya sakini bai shiga ba ko ɗaya yanzu kuma aka ce muta fa'ilu ai harfa ha guda biyar sun zo duk masu wasali ga ni ga ta ga fa ga an baki ga nan ka ga to wanda wannan ba zuwa amma an aka bai da ta ɗorarriya aka yi irmari kenan to a iya shafe a lefin wanda wannan zai zo nan gaba a cikin zihafin da yake gwaniya a maf'ulatu tana gamuwa da tsayu shi kadai a ce maf'ulatu maf'ulatu tana gamuwa da ɗayu shi kadai a ce maf'ulatu hakanan shi mustaf'ilun a ce musta'ilun sai koma mufta'ilun to wannan kenan sai mu kwana a nan ko an yi zihafai guda hudu ko a zihafan nan da aka faɗa ita ishiriniya ta fi'ilolinta fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun wanne ne zai iya zuwa kenan a cikin waɗanda aka faɗa to alhamdulahi ga lokacin ya cika amma dai akwai wani ɗan uwa da ya kawo abin wato wannan wanda aka bayar na rana ita yau ne ko amma bayan shi ba wanda ya kawo yasa makarantar za ta kora mutum ɗaya ne kawai ya tsira ko amma Allah da wannan aikin rana ita yau insha Allah saboda lokacin yayi ya tara ma hata yi rana ita yau Allah da za mu bi za a ajiye Allah da zuwa rana ita yau za a bi Allah ya jagora amma dai zuwa rana ita yau din wannan a shiriniya ko da a ɗau ishiriniya ko a ɗau alburda in ishiriniya aka ɗauka baiti baitika uku na farko amma alburda ce fasalin na farko gaba ɗaya baiti nawa ne a fasalin na farko a alburda daular hawa lamturik dawa ba kai fatun kiro hubba na amsa raɗai fuman a hawa ya la'imi fil hawal uzuri ولو أنصبت لم تنمي أدتك هالية إني اتهمت شيني كرشي لقى إني اتهمت نسيها الشيب والشيب أبعد في نس أن التهم فإن أمارتي أي فرقم فصلي نبينكو فصل نفرقو بيتي نوني sha uku anya amin ta zakuri jira ne da zai salami mazarta dam an jarami makulatin bidami a mahabbatin riku min tilka'i kazimatin wa a umarar barku fi zalma'i min irami fa kaifa tunkiru ko? wa ma la'ayi ka in kulta ka fahamata wa ma likalmika in kulta tafi ƙehimi ya sibu sabu annar hubba to ga wani shi ma dai kaga zama mutum biyu akalla sun yi aikin ala kulli hali alhamdulillahi za a duba yin allah da zuwa rana ito allah ya mana jagora allah ya ba mu fahimta